الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba talatin ga watan al-muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya darasi na ɗari da biyu a cikin wannan littafi mai albarka alwaji fi fiqh sunna wal kitab aziz inda muke cikin kitabul buyo za mu tafi babu ma la yajuzu ko kuma ma la yajuzu bai auku abinda bai halatta a yi da siyarwar ba in ba kuma ta ba mun tsaya a gabar da kusan kuka kawo ayoyin da suke nuna tadiriji bin abubuwa sannu sannu wajen haramta fiye da siyarwa na giya cewa kamar yadda tsarin musulunci yake komai ana gunta daki daki to Allah madaukakin sarki bai haramta giya lokaci guda ba har sai da aka wato bi shi sannu sannu to na ce a je a kuma duba misali ayoyi uku kusan mala aliyu ya faɗa a nan cewa na ce akwai wata sura a cikin aya cikin suratul nahli an dubo ta ga wani bincike da aidomin ta ya turo ta gurubin misali na wannan na cikin wata diri na shek karzawi akan haramta giya so akwai wani wanda ya samu wani bayani a nasa bayanin ba wancan aya wani samaratin na tsiri wani ana babu ita ta suratun na halittun da rage a faɗa to me kuka gano ko ba wanda ya duba wala mamaki
suka zana aka yi kafin fara cewar hukuma ya shaguɗi da ake kafin a fara.
Yanzu hausar ta fita, shaguɗi. Aka fara yi kafin kana so ka ce, kai a wannan ra'ayin banda wancan ra'ayin da wato aka zo akan cewa mataki uku ne, kai a wannan fahimtar ta ka ne mataki hudu ne. Cewa na farko sai da aka fara kawo min samaratin na sannan wace ce ta biyu. ita ce ta biyu ya yi wanda zina amonu la ta karabu salata sai ta uku wace ce ta uku to a wancan ra'ayin ku ƙara tuno mana wani wancan tsohon ra'ayin da muke a kai aya ta farko ita ce wace ya salu na ka an yi hamri walmaitin cewa mataki uku kenan tsohon ra'ayi wanda kusan kowa yana kai wani Muhammad ne kawai a wannan cewa a mai tsadu na kanin kamar walmaitin ita ce ta farko sai ta biyu la ta karabu salata wa antum sitari ta biyu ta uku fa innamal khamru wal maisir kan ma'ida ko wannan mataki na uku to ba wanda ya goyi bayan ra'ayin malam Muhammad yawwa injiniya alaikum assalam Aha. To. wajen haramtawa dalili na'am na'am to har yanzu dai kamar ana so a nuna ra'ayin cewa wato matakai uku ne ya fi ƙarfi hikima a nan shi ne kamar yadda malamai suke faɗa hikima wajen bincike a kan irin wayan abubuwan malaman mu suna yawan gaya mana shine dan ɗalibin ilimi ya gane cewa ita matsala khilafiyya ba a zakewa kun fahimta da kyau ku misali wannan matsalar kamar yadda injiniya ya duba ibnu kasir ko shakka babu ibnu kasir shi ma iya wannan ra'ayin ya kawo haka shi ma babu al-qurtubi ra'ayin sa kenan amma akwai masu ra'ayin cewa mataki hudu ne bai yadda malam Muhammad ya faɗa cewa sha kuɗi aka fara yi tun daga farko farko misali mutum da ya baka haya guri kaga baya zuwa amma ya fara lekowa yana cewa a gyara can ayi kaza kun fahimta da kyau ku mutum cikin sai ga ban ke fara faduwa ai abu wannan mutumin ba zo yake zo karɓi wannan gurin irin wannan salan ne a waccan aya aya ta farko da ta zo cikin suratul nahl saboda haka akwai ra'ayin cewa mataki hudu ne sai dai wanda ya fi ƙarfi shi ne mataki uku na farko shi ne yasa lula ka alil khamri wal maisir idan masta kamar kai ka tafi a wannan nabi aka kuka ce na farko idan ce ku yasa lula ka alil khamri wal maisir tambaya take dangane da wato giya da tata sai Allah ya ce bi ma ismun kabirun ko kasirun a wata kira ga ya musu cewa a ciki akwai wato zunubi mai yawa an fahimta da sai Allah yake wa ismuhuma akbaru min naf'ihima amma zunubin da yake ciki ya fi amfanin wannan abin da kuke sha karfi ya fi girma to wannan shine mataki na farko a wajen wasu amma na biyu a gurin wasu malama sai dai jumhur sun tafi akan wannan matakin cewa matakai uku ne na biyu shine kamar da kuka ce akwai asa da aka karanta sosai da sosai za ka karanta a ƙarƙashin tafsirin na biyu ko na uku shine ya ayyuha allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara kaga ba hana sun ce da ba an ga muku amfanin ta kadan ne eh daga cikin rashin amfanin ta gashi nan wani ya je ya jawo ta dab da lokacin sallah ya zo ya ja mutane limanci ya ce kwaba ayoyi ya shigar da wannan cikin wannan ko yawa to saboda haka wannan shine a kira aka ba sababin nuzul kamar yadda Imam Suyuti ya kawo a cikin littafin sa asbabun nuzul da sauran malamai da suke kawowa da suka yi asbabun nuzul na uku shine ya ayyuhan ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan ko na hudu na uku ko na hudu cewa daga yanzu ma rijsun min amali shaytan wani datti ne abin kyama ne daga aikin shaytan sai Allah ya ce ba ji sani buhu da ya ta aka dai har yanzu ba ana su ba amma sai ya ce ba ji sani buhu domin kalanta kawai don ba ji na taba ba kaya sai hana ka sallah ba za ta hana ka sallah ba amma sai Allah ya ce ba ji sani buhu yanzu umarni yake ba ku kowa ya je da ta hatta ali ibn abi waqas in za ku iya tunawa mun biya adabul mubarak yace ya zo wasu bayan Allah suka gayyace shi walima suka ce zo su je ayi walima da yaje sai da an dafa giya an kuma dafa ganda har da kan rakumi a ciki yace da shi ya sha kawai sai fara yaban tsakanin muhajiru na ne da ansa sai yake cewa muhajiru na fa ko su ne suka fi bashi naman oho sai yake sun fi ansar fa sai wani ya tsau muƙamuƙin rakumi ya buga masa ya fasa masa lady da ya zo sai ya gaya annabi alaihi salatu wasalam sai aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ورجعوا كل نشاء sai da Umar da ba ya dade yana addu'a tunda aka je aka yi sallah aka taku da a abudu ma ta abudu wa antum abud aka la la qul ya ayyuhal kafirun gaba sai aka kore korewar aka tabbatar sai kullun addu'a sa Allahumma bayyin lana bil khamri bayanan shafiya ya ubangiji kai mana ka saukan mana da bayani wanda yake warkake dangane da sha'anin kayan bayan nan saboda haka sai Allah ya saukar da wannan aya to sai Allah ya ce ba al antum muntahun shin kun hadu sai na Umar ya fito kwararo kwararo a cikin Madina yana inda haina ya Allah mun dena daga yau sannan Anas dan Malik a hadisin Muslim in za ku duba shi ma da kyau ya nuna cewa wato shi da aiki yake ba karkashin Abu Talha cewa su giya suke yi suna siyarwa lokacin da ayat ta sauka Abu Talha ya ba shi umarni ya ce to duk ayi matalilin wannan katin katin din tukwane na giya ya rika tuntsile su yace wallahi in ka fito waje ka ga rariyar mutanen Madina gaba ɗaya kowa giya yake tuntularwa bayan Allah kowa ya ji tulo ta gaba ɗaya ta rariya ta tafi ba da san cewa ai kuɗi na kashe na siya na yi kaza ba ruwan nan ta ƙare kamar yadda mutanen mu suke babu wannan to saboda haka wannan shine abin da muka so a duba dama a kalla da kyau to shine ma la yajuzu bainahu abin da bai halatta a yi fiye da siyarwar sa ba shine na farko alhamru wannan giyar uwan laifi kuma sannan giya duk abin da zai taba hankali dama an kira ta alhamru ne saboda tana wautar da hankali an fahimta da kyau ku duk abin da zai tafi da hankali ko mai ke sunansa giya kan wani yazo dama annabi alaihi salatu wasallam ya ce kullu muskilin khamrun wa kullu khamrin haram duk abin da yake bugar da mutane kawai giya ne in dai mutum ya tashi da gangan sannan kuma dukkan abin da yake wato giya kuma haramun ne duk abin da yake sa ba ya giya ne duk giya giya kuma haramun ne saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kalla mu kuma duba shi da kyau to sai ce an aisha radiyallahu anha lamma nazalat ayati suratul baqara an karbo daga nan aisha Allah ya kara mata yadda tace lokacin da ayoyin nan kun ga ba aya ɗaya ba na suratul baqara suka sauka sai ce an akhire ha zuwa ƙarshe wani ayoyi ne to bara ku ji dan ku ta fito karajan nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa sallam ya fito ba kale ce hudi mati tijaratu bil khamr an haramta kasuwanci a kan giya wani ayoyi ne kenan na bayan da muke magana lamma na zalat ayatu suratul baqara an akhiriha yayin da ayoyin nan na karshe karshen suratul baqara suka sauka wai ne ne kaji dai akan giya muke magana to cikon hadisin yadda yake shine ayoyin riba akwai ruwaya da ta nuna ayoyin riba karara daga ina zuwa ina kenan ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin wannan ayo ake nufi fa in lam tab'alu ba'danu bi harbin min Allah wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun to wayannan ayoyin ake nufi har zuwa wato karshen ayar wace ce karshe eh واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون domin daga nan sai aka shiga ayat baki haka ne ko yau ayatul dayni sai aka shige ta to wayannan ayoyin su malam wato na Aisha take ne ayoyin ba amma ina so ku bayyana wani abu sai ta ce karajan nabi sallallahu alaihi wasallam ba qala ulimat tijaratu bil khamr an haramta kasuwanci dangane da sha'anin giya me wannan hadisin ya nuna tsakanin riba da shan giya wanne aka fara haramtawa kenan na so ku yi na ku tunani me yake nunawa tsakanin riba da shan giya bara ku ji lamma nazalat ayatu suratul baqara lokacin da ayoyin suratul baqara suka sauka an akhiriha na karshe karshen nan خرج النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ya fito waje faƙa ne ce hori mace tijaratu fil khamr daga yau an haramta kasuwanci a kan giya wace ce ta bara haramta gidan kun yi jiro ai hadisi za ku kalla kawai ne kuka fahimta cewa a hadisin yana nuna cewa wace aka fara a wancan bayanin da bai da wata ya ga ko na imamul kurtubi da waya har tarihi da kandaru ya kawo har tarihi lokacin da aka haramta giya sai da yawa aka haramta giya kwarai ko sai da ya kawo a shekara ta nawa bayan hijira ya faɗa to saboda haka tsakanin ruba da giya wacce aka haramta wacce aka fara haramtawa sannan gaba ɗaya Barakallahu bi. Wannan shine bayanin da alƙazi iya zai Shine bayanin da alƙazi iya zai An fahimta da kyau ko? Cewa ba wai ana nufin wato lamma na dalat ayatu suratul baqara ta akhira ka rajul nabi sallallahu alaihi wasallam kan wani yazo ya ce din aka fara haramta riba kai riba kace ko a ba haka abin yake ba asalin giya aka haramta shine ka'ida asalin giya aka haramta amma ba a haramta kuma kasuwancin ta ba ka fahimta haka alkazi ya zai in ka duba shari'a ka duba fatawul bari abin da yake kenan saboda haka kai tsaye bayan kuma an haramta dama haramcin giya yana nan cewa kada a sha kada a yi kaza kada a yi kaza amma tunda dai ja aka hada su sai suke ta mu'amala da ita suna amfani da kuɗin kun fahimta da kyau yawa duk wani mu'amala da mutum zai yi banda ta za su biyar ma saboda haka aka zo aka haramta ayar kirba kuma to can gurin da ya magana da yake to sannan Allah annabi alaihi salatu wasallam ya yi an haramta kasuwancin ba yake haramtawa karo na biyu da shan da kasuwanci kenan haka alƙazin ya je saboda haka dukan su dai ma'allu shayi da haramun ne duka to kaga anan janalin ya shiga duk wani lin da kashin kadangare da kwata da komai duka wani abu da zai taba hankali ya shiga ko bai yi saboda ba yadda malamai suke tsantseni har sai da aka yi tambaya wanda suka damu da addini me hukuncin wanda za a yi wa aiki a bashi abin da zai gusan da hankali dan kawai kan mutum ya ja abun baye amma wani nemo ki yake biya da kuɗinsa har sai da aka yi fatawa akan wannan to a me hukuncin wanda aka je aka yi wa wato allura da za ta kautar da hankali duk wanda za a yi operation yanzu dai ba ido biyu ba ya ta tafi da hankali ko yawwa to sai da malamai ba suke fatawa akan wannan amma wani zuwa yake zo maganin tari kwalba uku yake yi ko fiye da haka saboda tsabar damuwa da addini sai da aka yi fatawa akan wannan yana cikin contemporary issues ai da aka tattauna a kai cewa ka ga akwai wa ruwan da wani anesthesia da wasiti amma malamai ne baya baya da su sun ba da fatawa a kai cewa in dan neman lafiya ne ya halatta shine na'am na'am na'am na'am
kana da wallahi su zayewa za ka je ma mutu da suna da yau kura ya daga sai ga hawa da suna da idan ka ce suna cikin jini ka wasu wayar magani ne shi ita ya je wani su kai Iko Allah. To kaga yanzu wannan da ake da dan likitocin ma'anar zai mu tambaye su kai tsaye ka kara min wani ilimi zan bincika dan ban san shi ba gaskiya. Zan bincika an ji yaya abin yake to na na Yawwa, Dr. Abubakar, me yake na'am haka to wani abu da zai an ba ta relief ake bayarwa ke ina jin ta wacce ake yin ta kawar akan fata ko ta jijiya eh na'am ya hayyar kai sai su ja da yawa kuma wannan ka'ida ba a so ta haura mili kuma su ma idan ba su ga cewa akwai prescription na likita ba za su biyar ma ba to kaga wannan ai da sauki in haka ne misali kai tsaye likita ne ba da fatawa ya ba da dokar cewa iyawa ne ba kowa ne zai je kamar da ake biyo ba da benalin ba yau dan karamin yaro zai je biyo ma ai da sauki da bambanci gaskiya Allah ya kyauta to wannan shine to kaga sai yace na biyu bai ole ina bi man yadda kai ruhu kamran ka ji ko sai da ini ga wanda zai rike ta a matsayin zai rike ini bin a matsayin jiya shine sai da gero ko dawa yanzu aka duk an shiga noma to wani in yaje ɗebo geron da dawa ba ba da talaka bane za su ci koyewa ne akwai gidan buriwuri din da zai siyarwa ko akwai gidan wani giya da zai siyarwa su kawai saboda gidan giya ya fice da tsada su kuma mutanen yanzu duk abin da suke yi yanzu sun fi son wanda zai siya da tsada ba ka gani a nan ne ake tattauna a kan mutum ya ce ya ajiye kadinsa kawai takanas kawai don ya siyar lokacin kirsimeti ba zai siya wa kowa ba in maulidi ya zo ba zan siyar muku wallahi ba zai siyar ba in sallah ta zo ba zai siyar ba a'a domin ku dubu ɗaya ɗari biyar biyar za ku bari amma kan za a siya dubu uku da ɗari biyar dubu hudu to sai ki siyar muku to wannan fa na kawo misali ne dan ka gane ko mulace shi ma ya faɗa nan yawa duk wanda zai so wani abu mai amfani isiyarwa ai za ku ji ayar da ka ita ce ka'ida daga cikin ka'idodin to sai ce mu ji sai ce kana ta'ala Allah ya ce wa ta'awanu 'ala taqwa wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan ku rika ce mace ke ne wannan bayar formula ne ka'ida ce daga cikin ka'idodi da ya kamata a rika kiyayewa ko da yaushe ku rika ce mace ke ne akan nagarta mun faɗi nagarta duk wani nau'in aikin alkhairi ke yake kira albirru shi za ka baka misali da aya a bakara ba iya su kenan ba ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والذين هم والكتاب والذين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين أزوا قرشن آية بغبا أي أنا زو سيدي أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون duk wannan sanne ne lan da da biyar hata to fi komi duk wannan fadiru ne albiru hudul qulub wa ithmu ma haka koma hakka fi nafsi wannan shi ake kira da wato albiru duk wani aiki alkhairi shi ake kira biru to ka rika taimake ne akan aikin alkhairi wala ta'awanu ala al-ithmi kada ka rika taimake ne akan al-ithmu shi kuma ne muka ce wani ithmu shi ne wal ithmu ma haka duk wani abu da mutum zai rika kuya wannan jawabo mulai duk abin da mutum zai kuya yanzu wa yake waye rika kuya da zai zo nan makarantar kawai ya rika kuya kan baban zai gaji ko zai zo sallah asuba ko sallar azhar ko la'asar ya rika koyi da tafi kar a gaishe babu wannan babu amma yanzu wanda zai zo ya tafi misali ko daga gida yanzu za ta fito ko za a tafi gidan wani tasu mutum ya yi wanka ya yi aski mara kyau za ka sai ɓoye shi da hula al'ismu ne ba sai ka tambayi ne hukuncin sa ba domin da abin alheri ne ka bude man kowa ya gani ka bude man kowa ya gani to shine al'ismu ma haka bi nafsi duk abin da yake ma kai komo a zuciya na zunubi ba ka so baban ka gani mahaifiyar ka ta gani mutanen unguwa su gani to zunubi ne sai dai in dama ya kai matakin da baya jin kunyar kowa misali zunubin ya girmama ai annabi alaihi salatu wasalam ya ce idan mutum idan mutum baya jin kunya yayi duk abin da ya gada ba gatsi ne ko batna ma ce ta to kaga ba wannan nake nufi ba a'a wannan zunubin ya yadda zunubi ne amma sai yayi to shi na da ismu to kaga wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan wani abun ba sai ka tambaya ba da abun ya zo kaga wani ya zo ya ce taimaka mun kamar yadda na gaya muku wani ya zo ya tambaye ni cewa abokinsa ya yi impregnating wata shi kuma jami'in asibiti ne yanzu ba don Allah yanzu wannan zai ka tambaya me yasa wala ta'awanu ala al-ithmi wala udwan domin ga formular sai dai ba ka zuwa makaranta amma formular ba ta buƙatar sai an janyo ba wani zogon nasi wani ya je ya yi wa wancan juna biyu ya yi mata ciki domin juna biyu na halal ne ya mata ciki an fahimta da kyau ko ba kuma matar ta bace sannan bayan nan matar aure ce shi kuma tsohon saurayi ne shi za a rage gaya muku let koma mutumin kirki ne daidai kenan mutumin kirki ne let koma domin wancan da yake bauta gunki let koma ne zo ba taimaka masa yi ba duk da cewa an bai wasa ba shi kuma zai matsiya kamar yadda yanzu wannan din ta faru tsohon saurayin ke ne tsohon saurayi ne saboda haka har ya kai matakin da yanzu ya wata shi to shi kuma abokin ya zo zaɓe shi ya san me yake faruwa cewa ya halatta ya zuwar wannan fatan bai yanzu aka yi wa suna gaya mu ba wai labari ba ne tsoho ya halatta ya zubar to kaga wala ta awalu ala ismi wal udwan kana nan karkai taimakekeniya wajen zunubi da wuce gona da iri tana nan kaga zunubi kan zunubi kenan wannan baya bukatar sai an ja wani abu dogo an fahimta da kyau Allah ya kiyaye to sai yace na'am tare ko da ai na'am ai ya da gudu ai dan wannan shi sun shiga sun fada da abin da muke magana mutum kawai ya zo ajiye musamman awaki ka san sun fi son dan akuya tar awaki ba fiye san rago da tinkiya ba an fi son awaki akuya da talatalu yawwa malam Muhammad ko ka taba yi ne saboda haka da talatalu sai a tattara su sai sun kai wani mataki kawai sai a tafi idan mutum ku gane da bambanci wanda ya kiwata abinsa kawai wanda uku ku yake fitarwa kawai sai ya siyar sai wannan mutanen shi ba da niyyar ya kai wa wasu ba suka zo suka siya ba kuma su gaya ba za da za mu yi suka siya da tsada in ya ci kudin ya ci halal kun fahimci yadda kyau amma wanda ya kiwata don wannan abin shi ne haramun yawwa wanda ya kiwata don wannan shi ne haramun kuma idan mutum dabaru ya Allah ya sani yawwa in dabaru ne ka sa ko wanda zai ce kamar yadda Yahuda suka yi za su zo nan gaba mutum a wajen wani abu da suke idan dabaru kai za ka yi wa Allah wayo to ya sani da kake so ka ce ayar da'awanu 'ala al-birri wat taqwa babu ita a ciki Oke, ta'awanu 'ala al-birri to ka mun yi bayani akan al-birru wat taqwa at-taqwa shine wannan ya shiga wannan gurin da yanzu idan sai ya magana akai cewa abinda zai kubutar da mutum daga nan shine ya zanto yana abinda ake kira wato at-taqwa ai shine kaga a fassara ne yanci a wajen shine taka tsantsan taka tsantsan misali na ja ba da wannan misalin a fasa kwalabe da kaya a zuba a masallacin nan a ce kofa biyu ce kawai daga ta shigowa ce ta fita kowa kuma ya zo ya wuce da ni haka ba ta kaji haka ba ta ya za ka ga wuce wucewa da dan yatsa ne za a rika ji ko in ya duba can gurin babu ko babu sosai sai ya dan yatsa sa gurin ya kuma duba ko zai tafi kawai gaba gadi ne ba zai fita gaba gadi ba zai gara kuran da kwanye da buga ba gai idan ya har gyaran hali za a yi saboda haka kaga zai rika bi ta ga dan dan zai rika yi dan ya tsanta can gurin wata kila idan ya tashi fita wata kila za ga iya dan ya tsane kawai ya rauni haka ne shi kada ya yi rauni amma wanda ya taho ya wuce ana yana yana gama kujewa za a yi asibiti ne domin kafarsa ta lalace to wannan ayyan irin wannan abin da yake ciwo ta kawa taka tsantsan dangane da shi za a yi wurin tafiya yake cewa imtisalul awamir wa tilabul nawahi kwatanta duk abin da Allah yake da nisan da abin da ya hana wannan shi yake cewa ta kawa shi kuma sayyidina ali yake cewa makafatul jalil wal amal bil tanzil wane mutum tsoron ubangiji wanda ya bi kowa girma da yin aiki da wato abin da Allah ya saukar yace wannan shine ta kawa an fahimta ba wani abu bane da wani ya fito kwatanta wannan koyaya yake ce wata kawa shi sa wanda za ta zo ta ce sa hijabi sai shiga ta wanda ta ce a ta kawa hauna ƙarya ne me yasa domin ba ta san me ma'anar ta kawa ba ko ba haka ba ta kawa shi ne kiyaye abin da Allah baya so kuma Allah ya ce kar ai tabarru kuma gigi ta ta kawa ba da ta hauna babu idana wanda ya fito a zahiri bi zikiri aka gani shi za a ce bai ta kawa wannan sauran kuma shi da Allah kenan kun fahimta da kyau ko wannan shi ne a tagawa din shi ne ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan wa ali bin umar radiyallahu anhu ma qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yake lu'ina bil khamr an dino giya ala akrati awjuhi ta fuskoki goma fuska ta farko bi ainiya mai kenan ita kan kanta ita kanta giyar Allah ya tsine wata ita giyar dinan ya ce kun ji daya wa asiri hada ne ne hadisin nan na san kun dai da wanda yake mai tatsowa wanda yake tatsowa na biyu kenan na uku wa mu'tasiri hada wanda kun yi jiro aka tatsowa ai ka san wani lokacin ma bukira ke mutum zai je kawai gaba ɗaya ce yana son kiret goma ko ashirin ko talatin kun ji na uku wa ba'iha da mai siyarwa na nawa kenan na hudu na biyar wa mubda'iha da wanda eh mai biya wanda aka siyarwa shine na biyar na shida wa amiliha dan da ku sanda ko ba ya yi ka san da kungiya ba ya fi tsada fa ya fi na dawa tsada ina ga ba ai dai har kai ke nan da kake ganin da Allah ya kiyaye na jira kenan ko wal ma'mulati ilayhi da kuma wanda wanda aka za a kai wa wanda aka yi wa dakon ai shi zai zo alaji yana tsaye a gefe duk a loda sai a kai masa kamfani ko gida a kai waya house ko so to shi ma idan ne ne yawa na haka Hmm. gashin malamu ne da ya ma mutu ba wataƙila kai gidaje ma yake ɗan kaɗan ka sani da gaske banda waɗanda za ga a cikin unguwarka kana tare da gade ne zaure da ya ɗauko mai da kwaya ya kawo unguwarku ko babu su a daidai sau nomali yake yi zai je ya lodo shi ba baya sha kuma ya san ba kyau wataƙila ma zai zo ya zauna ya ji karatu kuma ya je ya ɗauko ɗan kwaye da zai kawo unguwar ku da auka da kallon ku shi ne abin da kai malam da ne kaga gwara wancan ba gurin ka ne wannan ba cikin unguwa abokin ku ne za ku zauna da shi a hira amma shi zai je kuma da shi ake zan ji yara an haukata su yaro kaza yana shan kaza yana amma wallahi tallahi akwai wanda muke hira da shi yake gaya mu yace wani ya gaya mun wani yace mun ji suka zo da kaba cewa ya dodo ya ciko a daidai zo da da da ko ko masu yar kurkura ya ciko shi da kwaya dai wannan musiba dan Allah ai kai ne Allah ya rufa shi Allah ya sauke kawai ba ka ji yanzu daga cikin maganganun da ake yi cewa na wannan rashin tsaron da waye ba ka ji ana ta kama wasu in sa halkabaru cewa akwai bakin wasu jami'an tsaron ko ba ka jin wannan inda ba ake zuwa a ce wa mutane a ruwan harsashe da jami'in wanda zai baka kariya da shi da ya wannan cin amana ai babu sai dai kawai Allah ya kiyaye yawwa shi za da Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum wannan ayar da kalle da zai ga anya kuwa kamar ba yanzu ake nufi kowa ya kansa ba la yazurukum man dalla idza hadaytu sai na wakar ya kalli ayar ya jinjina ta yana ganin kamar mu da mu da dace ba ma lokacin su ba kada ta ina za ka bullo abin ta ina Allah ya sauke to wannan kaga wanda aka dora mar wa aki da samaniya da wanda yake kudin ta kudin giya aki da samaniya ka san wani bai da sana'a da giya yake zo ba ka karba ka shiga amma yana da takuɗe ɗaya sana'a ma'aikaci ne kuma yana zai da giya ta wani bangare ba da yadda in ya zo ba kuɗi in dai in ba ka da wara'u kun gane wara'u ko ɗan ɗaya kawai za ka karba ba za ka tambaye shi kuɗin ne ba inda yanzu yana abu halal da haram amma kana da wara'u ka ce kaya ne kun za akwai bambanci da alwara'u da azzuhur shi ne wara'u ko shi ne wanda ya kai kai matuƙa wajen kiyaye duk abin da yake na shubaha ba ruwan da shi duk shubaha ba ruwan da ita na'am Eh gaskiya kyauta muke nufi. An fahimta ai wancan ujira ka ce ladan ka ne na aikin ka. Saboda haka wajen shi da Allah tambaya ce kuma mai kyau. Amma kuma shi ma inda zai zaujo ya zaujo ga ma'aikata biyu kowa zai ɗauke ka yi. Ga wancan albasa yake siyarwa da tumatir, wannan kuma giya yake siyarwa. Kowanne yana so ka je kai bar gini tunda na san magini ne kai misali sai ka ki zuwa kai wannan zuwa da shi ba zai baka da yawa ba amma wancan mai giyar to anan kai baka kyauta ba ba wa rabu domin zuciyarka ta kubuta gwara ka tafi gurin wannan da ka san cikakkiyar sana'a da cewa halal yake tsantsa an gane ko to wannan shine wa akili samaniya wa sharibiha da mai sha mai shan giya shi ma ya diga na tare ke rago to ga wani wasaqiha dawa eh kun ta akwai wanda shi daukar sa ake zuwa kawai ya kuke cewa service ko me ake hotel sai sai ba akwai wanda ba kwanan nan amma shi ba kasar nan bane yana kasar waje an fahimta da kyau ko yana kasar waje kwanan nan a cikin wanda suke saurara a cikin najin abokan injiniya ne ko wanda injiniya ya sako mana suna ko kuma dai a wanda suka fiki fike bibiyan mu a karatu sai da ya mun tambaya cewa akwai wani abokinsu da yake irin wannan aikin a kasar waje shi karatu ne sai abokin na zai ke tambayar shi cewa akwai wanda ya samu guri yake aiki amma gaskiya suna kawo mutane har da giya idan ka je kawo wa ce to je ka kawo giya kai dai karshe ma sai da ya haɗa ni da shi muke magana cewa me hukuncin wannan ga shi na annabi ya ce wa zaki ha na ce abin da ya kuma sauki ba wata sana'a da muka tattauna ba wata sana'a sai wannan ita gaskiya ba ta zama min larura ba na ce to tunda ba ta zama ma larura ba na ce abin da ya fi sauki duk lokacin da yake idan aka zo kafin ka dauko abu da za a nuna ba takaddar abin da mutum yayi oda yace duk wanda ka ga da giya ki karka kawo duk wanda ka gani da giya karka kawo masa kuma wallahi da yake bude ya ga mu har amount kudin da suke samu yace wallahi a jini yake bari to kaga man taraka kai alillah wa gawallahu khairan minhu a kasashen turan nan shi yana aiki a irin wannan gurin saboda haka taki ya wanda yake shayarwar shi ma ya shiga saboda haka duk hotel din da za a kai ko da iri duk wanda ya baka odar giya kai ka shiga ciki sai kuma ka je ka nemi wanda zai ma tawili ba ga tawilin da za a yi ai ga hadisin ka karanta shi ba wani tawili da za ka ba babu shi idan ya sa giya kan sai zama dole sai ka ka an kaje ka zako kuka kola ya zo ka ce kai manta kai ka tabo odar wani wani ya kama ya fi sauki Allah ya sauki na abin da za a nan ku ne masu jayarwa ai kai ma Allah nura da ba za ka yi wannan karamba Allah kuwa me ya lola a ciki na bai zagin din nan ba dora ai shi ne ce ba duk wani club bai kashi ba saboda duk abu kawai shi ne ko ba haka bane duk wannan club din na san gaba da dora ka shiga ne kawai amma me yasa mu da muka ne ai bari ga ba kai dai abin magana kawai yawa eh eh shi abin da nake ga ba babu dole a harkar tabi babu ita an fahimta da kyau ko ba dole kai dai kawai na yarda da cewa magana ka zama ko Allah ya yaje mana fadi bai a taba haka ai ba daidai bane an gane ko Allah ya kyauta to shine yake cewa kaga sai yace na uku bai'ul bai'u alati tarabi wal gina to ga wani gurin bai wa Allah jiwa sai da kayan kiɗa da waka Ira kayan kiɗa da watsa, an abi uba mata su dai bin Adlan, radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u al-qaidan. Kada ku tsira ƴan mata mawaka. Ka san su a jahiliya yadda ba su yi. Za a zo in zabiya ce ta fi tsada. Zabiya ta fi tsada. to sai annabi ya hada wala tattaruhunna kada ku tiye su kuma kaga a wani zai ce shi ba siyarwa yake ba amma bari ya siyo wala tu'allimuhunna kar ku koya musu wannan kina da waka wala khayra fi tijaratin fihinna ba alheri a dangane da kasuwancin ba alheri annabi da kansa zai faɗi wannan wa thamanuhunna haramun kudin sa haramun ne fi misali hada unzilat hadhihi al-aya akan wannan akan irin wannan wannan ayat ta sauka mun biya da ku a suratul luqman wa min an-nas man yastani la wal hadith yudil an sabilillah bi ghairi ilmin wa yattakhidha huzwa ulaika lahum azabun muhin ko ayaka ne ko muhin ne kashi saboda haka Allah madaukakin sarki yace daga cikin mutane akwai wanda man yastani la wal hadith akwai wanda yake wato siye da siyarwa na yasaccen zance shi ne abdullahi dan mas'ud yace na rantsi da Allah sai da ya rantsuwa sau uku yace kiɗa da waka ake nufi yace na rantsi da Allah in ji wani mas'ud na rantsi da Allah kiɗa da waka ake nufi sau uku kaga Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas Jabir dan Abdullahi da Ikrima da Mujahid da Qatada duk waɗannan gaba ɗaya ra'ayin su kenan cewa kiɗa da waka ake nufi dodon Allah za ka yi ko da baka farko ai ta ishe ka ta biyun ma kai ka ba a ta farko ta biyun ai ta ishe ka a ɗauta tabiyan kawai ɗaliban ibn abbas da shi ɗan mas'ud ɗin ɗaliban su ne to kaga Allah ya ce li yudilla an sabilillah dan su fatar gabanin hanya Allah wa yattaqila bi ghairi ilmin ko ba ta da ilimi ba wa yattaqila hudwa suna riko wannan abu a matsayin izgili Allah ya ce ulaika lahum azabun muhin irin masu wannan suna da azaba wulaƙantacciyar azaba Allah da kansa ya kirawo azabar wulaƙantacciya shi sa ke cewa alqur'ani tadabburun wa amalun an ka tadabburi kaga wani magabaci zai karanta wannan gurin ya tuma Allah saboda Allah da kansa ya cewa abu wulaƙantacce mu ne yanzu ina yawan gaya mana muke biya Qur'ani kawai mu wuce amma karanta wata ran zamu karanta a tibiyan ya dade amalan alqur'ani musamman dangane da abin da ya shafi ma abota alqur'ani ko wani littafi da ake karanta amalan alqur'ani wannan yana da kyau duk wanda ya haddace qur'ani a ji an yi wata daura ta musamman kawai a karanta wannan littafin yana da kyau kwarai da gaske to sai saboda anan mutum zai raina kansa kuma ya gane cewa shi ba kowa bane yana buƙatar wasu abubuwa an bayyana da kyau ko to anan za ga imamu nawawi yana kawowa cewa fa idza nukira fil naqur wani daga cikin sahabbai da yazo biya wannan sam ta ji ai yana sallah da yaje daidai nan gurin ya fadi ya zuba Allah kawai Allah ya ce fa idza nukira fil naqur ku tuna ranar da zamu buta cikin kaho wani ya fadi ya zuba sau nawa kana biyawa kai wata kila ma daidai lokacin an bugo waya ka kana ta dannawa abin da ya dame ka ko ba haka bane to shi sa tadabburin mu'amalin shi ake so yanzu gaba ɗaya a ya shiga ko ina domin mahaddata yanzu alhamdulillah ko ina akwai ana buƙatar kuma a ga aiki shi ake buƙata aiki to sai ce na hudu almaitatu wal khinzir wal asnam da mushi da alade da gumaka kun ga anan ba gumakan nan nan sai ta shiga ƴan tsana da faɗo duk suna ciki bari mu je zuwa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ba annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa wa huwa bi makka lokacin yana makka amal fati shekarar da aka yi fata makka inna allaha wa rasuluhu harama bai al-khamri Allah da wanzu sun haramta fiye da siyarwa na giya tunda albai'u ne kawai ya zo sai ka haɗa dubi na gaya muku domin kalma ce da tana ɗaukan kowace ko yana farkon karatu mun faɗa to sai yace siye da siyarwa na giya wal mai tafi da mushi abin da kai yiwuwar kwanan nan aka ta kama mutane suna je da tsire shi za tsiran kan hanyar nan jiya mutum mun arewa wallahi har da mizaban kare ba kare kana je wa mutane dan Allah banda wanda yake mai na can wajen rijiyar zakin nan mai mai mushi shi akuya yake zuwa an samu yayi ya dauka mushi ko sa ya yanku yanko naman yanzu ya siyar wa mutane ya zuba baki ka ji ana yafi baki na gurin wani a ke muje kake katin katin kishimi kishimi suke cewa in ka ji in ka ji an ce kishimi to to na ba muje kenan Allah ya kiyaye kai Allah ya tsaye to sai ya ce kaga wani kinziri da alade wal asnami da gumaka fakila ya rasulullah sai aka ce ya ma'aikin Allah a ra'aita su umar mai tafi ba ni labari shi ne a ra'aita ko shin kana gani mun sha fada fassara biyu ko dai shin kana gani ko ba ni labari a ra'aita allazi yukazibu bihi ba ni labarin wannan da yake karyata ranar sakamako ko kuma shin kana ganin wanda yake karyata ranar sakamako an gane ko a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shi ma to sai ce sai ce a ra'aita su haumal mai jadi ba da labarin kitsan mushi shi kitsan mushin ba me labarin sa ya rasulullah fa innahu yu'la bi hasukun domin ana shafawa jiragen ruwa da shi ake shafawa a cikin jirgin ruwa wa yudhanu bi hanjulu sannan ayi mai da shi na fata kaga tana kyalli fata dai wanda ka sani ta dabba in an je mai da to sai a ci a ba ta rika kyalli suna shafa wannan kitsan a jiki wa yastasbihu bi hannas sannan mutane suna narka shi su yi su mai da shi kalanzir idan kun kalli wannan gurin gaba daya ai a nan wani zai kwaskwari ba ya ce ai an haramta mana ne mu mu yi amfani da shi mu ci amma can gurin ba ci mu kai ba kun ga nan gurin ai da amfani ne ko kuɗi kawai za a samu ne to sai ce fa kala sai annabi ce la huwa haramun haramun ne ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك dan annabi ya magana aka aka yi qatal Allahu yahuda Allah ya tsine wa yahudawa ko kuma Allah ya tsine wa yahuda duk wanda kamar sarade ne la'ana Allahu yahuda Allah ya tsine wa yahudu shine ne inshadi la'ana Allahu yahuda fi ma bi mabniun ala al-fath bi kuma Allah ya tsine wa yahudawa duk ɗaya ne radiyallahu anhum Allah ya yarda da su sahabbai ko kuma Allah ya yarda da su duk ɗaya ne duk wanda ka fassara yayi idan ka ce Allah ya yarda da su addu'a kai dama kuma ya yarda da su din Allah ya yarda da su kuma labari kake ba wa mutane cewa fa yarda dole duk zagin da zaka yi musu a banza wai wai wai da yake cewa wai an tsinka an an an musulmiwa bata ma san kane ba an fahimta da kyau ku yawwa sai sun makala rasulullahi na inna la lama harama juhumahu ma jamaluhu Allah ya tsire wa Yahuda ko ya tsire musu ne domin lokacin da Allah ya haramta musu cin wato kisa a cikin suratul an'am ko an'am ce da ya haramta musu cin kisan jamalu sai suke narka shi ya zo a samu wuta a narka shi ya narke sun ma ba'u sannan sai su jiyar ba aka nuna mana hutu ci kuɗin wai Allah za a yi wayo duk wayannan dabarun ba su ne irin formulolin da muke ta faɗa to a ce albarka ofis cin hanci da rashawa wai shi albarka ofis ruba kuma sai aka bata wani suna ita ma duk wayannan sunayen irin wannan ne ko mu kenan mu je zuwa na biyar addamu ana auni bin abi juhaiba qala ra'aytu abi ishtara hajjaban naga mahaifina ya siyo hajjamar wa kenan mun yi bayanin da lulu ne ne da yin kaho fa amara bi mahajimihi fa kutiran sai umarni da wannan abun kawan na zai ce a karya shi da ya siyo ne yin kawan zai ce karya abun kawan kun ga mun yi bayani akan kaho ko mun ce yana da amfani a musulunci har mun faɗi ranakun da aka ce annabi yana yi wannan littafin da nace zan na wanda sunansa sunansa a tarabi da ilaji bil hijaba na duba ji a library da sai nake a tarabi da ilaji bil hijaba na wani doktor Muhammad ko Hamid waye haka ya kawo maganganun likitoci su Muhammad daga zari su Ibn Qayyim haka masu Ibn Nabawi da yawa ya tara a ciki a ciki ne kawo cewa ba a yin kaho rana kaza da kaza an fito a yi kaho rana kaza da kaza kwanaki nawa ke yin kaho uku ko yawa sannan kwanaki hudu kuma annabi ya hana in ba kuma da ba sau da kaga ce ya halatta wannan kwanaki ake yin kawo ku tuno mu litinin talata alamin su ne ranakun da annabi ya in mutum zai yi kawo ya yi sannan kuma an fito ka yi sha bakwai sha tara ashirin da ɗaya idan wayan nan kwanakin ba su faɗa ranar ba to sai ka tsallake misali mutum zai yi kawo ranar sha nawa sha bakwai ga wata sai ta faɗo ranakun da aka hana wannan ranaku aka hana yin kawo laraba juma'a asabar lahadi su dawa ba wahala wai ta uku a jerin suke laraba ce daban ita ce mutawaliya mutawaliya ce wa laraba mutar ko yawa saboda haka kaga wayan can a jere juma'a asabar lahadi annabi ya hana yin kaho ranar domin ana guje ma ka zama kuturu kuturcewa in dai mutum ya kibin ka'idar sannan kuma aka ce wata ka'ida na manta ban gaya muku wani gizo kuturu da ka'idar ka nemo matashi wa malami da ka nemi matashi ba yaro ba kuma ba tsoho ba matashi an fahimta da kyau ko yauwa kaga kamar in Allah ya taimake ni ga ga wanzami na a bayan mu mataki irin sa zaka nema kaga ne masa dalla zai ka kudin dalla in zaka nema sai ka neme shi wato ya ma kaho mataki saboda ka zo a wayannan lokutan sannan kuma an zo a yi ma kaho a wannan lokaci a kai ka dau ka dau bangaren ji malami ai bangaren ji ba ita ce ko mulas cikakkiya ba na gane ka gane me nake nufi amma ba wannan kalmar nake so ka faɗa ba kun ji abin da yake cewa an fito a yi ma kaho da sassafe haka nake ni yawwa malam Muhammad kafin ka ci komai haka ba zai zama dole sai da sassafe ba ko ba haka ba idan to ba komai a cikin ka ne shine abin da ake nufi shine aka yi bada misali cewa kamar mutum wani za a gaba da karfe hudu ya ci abincin na gaya ba in ka ce da zazzafa kuma da abinci a cikin sa wani ana dawowa daga asuba zai ci abinci farai kuwa ga ga wannan bomulan taka an ba za ta hau ba kawai zaujo ba komai a cikin sa zaka ce eh an fahimta da kyau ko saboda haka wannan sune abin da aka kawo akan kaho na biyo ta kan wannan fa'idar ne saboda ne mun ƙara biya hadisin kawai na kaho ka gane cewa fa ta'altu wa zalika fa qala nayi tambaya ce faƙalin da yake na tambaye shi akan hakan da yake ce inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam na an samani dani ya ya ya ne a zakin kudin jini jini kaga jinin amma malamin ka ce su a lokacin mutum ya je mutum kaho sai rika tarawa a kwalwa zai biya wannan shine haramun an fahimta da kyau ko sai da me sai da wannan jinin amma dai wanzanci ai ba haramci bane ko mun biya da ku da yawa وقال ابن المنذر واجبه على تحريم ما حرم الله من الميتة in malamai sun hada kan haramta abin da Allah ya hana haramta na mushi in ba wanda ya shiga larura ba ko na'am yanzu malam malam nabibi su me ya fitar da a hadisin mu ina ne yake banda abbatuwa misali gomula muke kawowa ga mumbiya ba kaga ba da san ma kama suna kawai yanzu kai ka samu gomula kai ne kake da wato ka'ida idan ka ji haramun ne sai wani ya zo yake banda kaza yake ce a tsubar hada in kuntu sai domin kai kana da gomula ta mumbiya ka bayyana da ku kawai dan ka huta na waje zuwa sai yake to waddani da jini wal kinziri da alade na shida alkalbu kare ina da tambaya nan shi ba ana bi matsoli lil ansari albadari ko shine ko me muka ji akan wannan albadari wanda ya je ne na shi wannan bai je badar ba yawwa dawa shine abin da nake zo a tuna kaga wato akwai wanda ba ta da listol wallahi saboda haka shi duk wanda ka an cewa albadar yi to ya je wadar amma wanda wannan domin albadar guri ne to shi mazaunin gurin ne sai ake kiran sa kamar kai ne a ce algandawi ko algandi ko algandawi ko ayi halatta duk uku ana fara algandi algandawi algandawi saboda haka to sai yake ah shi wannan abi masudi ne Uqbat bin Amir ko sai da annabi sallallahu alaihi wasallam na an zamanin kalbi annabi ya hana cin kudin kari wa maril baji da kudin karuwa kudin karuwanci wa alwani kayini da kudin boka malam kudin boka ba haramun ne wa yustasna minan nahi kalbu sayyid an kebance karan farauta fa yajuzu bai'uhu amma ya halatta shi wannan ya halatta ce a tiya ko a jiyo shi ana bi hurairah kala lohiya an samanin kalbi illa kalba sayyid an hana a da a ci kudin kare in ba karan farauta ba ko karan gadi karan da zai ba gadi kaje kana so aka hana kai halatta ka biya amma yanzu to iya karan da ba na iya gadin ne kamar irin karnukan nan wanda suke daukan ilimi ko shi ne malamai suke karan gadi ba ya fita daban yawwa karan farauta ba ya fita daban mukallidina tu'allimunahunna mimma to akai ko karan ka biyo kaga da kiki ne to ba na gadi bane ba na farauta bane in dai da kiki ne baya gane komai to ka canjo sai wanda za ka rika ba shi umarni to kai daya yana jin maganar ka bishi ya bi ka yi masa kaza to wannan su ne ai wanda idan ka kora shi zai kamo abun farauta in ya je kama zai ya tsaya sai ka zo ka dauka ai haka da farautar su to sai irin wannan karnukan to a nan tambaya nake so yi wata ila a zahiri kafin zafi mai zuwa tunda naga akwai masu himma na dubawa cewa kare da dangoginsa ake nufi domin kare yana da dangogi zaki kura da mutane sun shiga domin yana cikin atiba ko ban da shi shi ne karatun mu na sati mai zuwa tambaya ta ta farko kenan muka zo idan ka ce ban da shi ina son dalili saboda haka ni yanzu a gamewar idan tun an ce alkalbu ya ifuwar jinsi ne kawai kura ta shiga zaki ya shiga damusa ya duk sun shiga haramun ne a sai da su ko a siya haka za mu tsaya bayan cewa muka ba muna zo wai abin ciko ne dalili domin kare da dangin sa aka yi magana kawai zan zo ce ma alim da lamun din nan da alkalbu listigraqil jinsi kawai a ta mutu da ne tsaya a haka idan ka ce a banda zaki da kura ce ha ju burhanakum in kun jota da ke inda dai zaki gadi gadi yake ai ba gadi yake wanda mu za ba gadi yake ba ko misali idan dai misali kuma idan ka ce da zaki sai mu ce kalba kai ne sai mu ce in zai gadi kamar yadda muka ga wasu daga cikin gwamnoni sun iya ajiye su misali a matsayin misali in gadin ne ma a haka to sai mu ce sun mun fitar da na gadi duka a kowane nau'i amma idan ka ce sauran da kawo dalili in ka zo ka ce ya halatta a da zaki ko kura ko kaza ko kaza ya mace kawo dalilin ka wannan fa ba yankewa ne na cewa halal ko haramun ba yanzu dai mun gane kawai duk wani jinsin kare ya kira to kai ka kawo dalili ya cika an fahimta da kyau ku kun ga sati mai zuwa shine to za mu tashi akan cinikin muzuru kuma muzuru da magi shine na bakwai an fahimta da kyau ku abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya biya an gane tambaya ta kuwa yawa to ita mutum in Allah ya danga shi ne zuwa zamu hukuncin ta Allah ya dace da har yau bai muna ƙara tunatar da yan uwa cewa wancan bawan Allah ba mutum alƙasim da kuma Umar biyu ai sai daga baya na gane Umar biyu da kuke faɗa telan nan ko yawa eh sai daga baya na gane shi ma yana asibiti ne ko gida an sallamo shi to a ina yake na ne gida ta yana zuwa su alhamdulillah oke ko Allah ya dago ba zan da je shi zai mu gaisa Allah ba wajen sarki ya ba shi lafiya kamar yadda aka faɗa shi Umar biyu an masa aiki ga shi an ji an sallamo shi shi kuma ba masu alƙafin an masa aiki a gwiwarsa an cire jijiyarsa ta ƙasa ƙafa aka mai masa da ita jijiyar kuma ta rufe to za kuma turo wata jijiyar gaskiya dai akwai ban tausayi a cikin lamarin kwarai da gaske banda tsada na aikin ga kuma yanayin da ake cewa a yi aiki ne ba dan yanzu sai da suka canza asibiti ba sun koma wani asibiti can kaban kabuga to yana buƙatar addu'a kwarai da gaske ma abokin karatu suka ne mutukar yana nan za ga da shi ake musamman karatun allu'ulu wal marjan da tafsiri da ake yi za ku baya rago da wannan gurin muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tashi ka faɗa sa Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya ya sa an yi kenan kuma muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah madaukakin sarki ka biya musu bukatu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata talauci da kuncin rayuwa da ake fama da shi Allah ka yaye mana muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya wannan fitintinin zamani Allah ka kare mu Allah madaukakin sarki ka tsare mana imanin mu iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani waɗanda suka yi mana zuciya da addu'o'i na neman sa'a jarabawa da kasuwanci da sana'a Allah ka taimake su muna roƙon ubangiji da sunan sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sako a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka zaunar da mu lafiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم Thank you.